إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurin a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaramin jamhuriyar Nijar. Sai muna laraba 19 ga wata na rabiul awal hijira shekara 1445 wanda ya dace da hudu ga watan goma 2023 don sha Allah za mu yi darasi na 28 cikin littafin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara zuwa harama kamar kana ganin ta a gabanka wallafar muhammad nasiruddin al'alabani na wallah darasi na ƙarshe muna muhara maganar al'ijimalu alalidaini fi nuhudi laraka bayan an ƙare siffanta mana ko ya mana yadda mazana yake tashi zuwa raka'a ta biyu yanzu mun ji da wannan bayanai mun zo daidai inda lokacin da yake tashi a raka ta biyu ya ce istafta bi alhamdulillahi rabbil alamin wadda mai sukut ana muka ta bayani har lokaci ya ƙare in ya tashi zuwa raka ta biyu yana budewa da alhamdulillahi rabbil alamin shi albani ya kama garin malamai magabata kan ta'awuzi a wajen fara karatu a dukkan raka'a duk da akwai masu ganin guda ya isa amma shi ya rinjayar da bangaren masu ganin ta'awuzi dukkan raka'a za a yi ta'awuzi ta kuwa a yi bismillah a fara karatu sai kayan a hau akwai ɗan'uwa ibrahim ya magana tambaya tambaya akan cewa yin bisimila a harkon fatiha wasu suna ga wajibi a yi wasu ba sa yi e abu ne wanda yake da saɓani da tun da jimawa kan matsa'alar yin bisimila a harkon fatiha a karatunmu na bulugul maram mun karanta hadisan anas bin malik rahimahullah na anasala sallama in ya tashi salla sauta bil hamdulillah rabbil alamin ya bude karatu da alhamdulillah wata ruwa ce da mazkusun da mazkusun da man ba bismillah ya kawo ta ruwaya cewa ta Anas ibn Malik da shi ne bulugul maram duk an ya kama ganin cewa kanin cewa kanu suruna biha suna yin ta amma a ɓoye hasalin wannan magana kin asalin wancan magana shi kawo ganin iya budewa da alhamdulillah rabin alamin suka ce bai ambaci bismillah ba da wayannan annabi sallama da abubakar da umar da wanda ya tabbata da gudun su to amma lafazi na ƙarshe da shi hamadu bin hajar ya kawo wa kanu suruna biha suna ɓoyewa sai ce wannan magana ta ɓoyewa ita za a ɗauki korewa ta farko da aka yi na busu bayyana ta a ba sa bayyanawa ne ba ba sa yin ta bane shi ma mun bai jin ta dan ba sa bayyanawa wannan shi ne abin da ya kawo sababin haka idan mutum zai ba kira'awar shi zai ga in aka ce aya guda kurin alhamdulillah rabbil alamin idan ka dauki musafir madani wannan na makka na madina in yi bismillah sai aya guda bismillah rahman rahim da aya guda ce kuma alhamdulillah rabbil alamin aya ta ne kaga da abin ya taso daga nan duk da akwai ruwa ingantatta mun kan tatta abin lokacin marama bis ummu salama wanda shi akwai ruwa ya nuna iya cewa idza qara'atum al-fatihata al-kitab فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إهدى آياتنا نسي كما تسيها إنتا يتي إذن ذاك كرنت الحمد لله رب العالمين مزانا شكو كرنت بسم الله الرحمن الرحيم ɗaya cikin ayoyin fatiha wannan shine magana mai ƙashin gaske gaske magana kenan fatiha bismillah akwai ta illa magana bayyanawa ce wajen karatu yana yin sa a boye tare da ta'awuzi kidan misali ya zo ya bude sallah da Allahu akbar zai yi du'a istifta misali subhanakallahumma bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk sai a'udhu billahi samil alim min shaitanir bismillahir rahmanir rahim sai da har bayyana da alhamdulillahi rabbil alamin idan ake ji daga daga mujahid duk da an samu ruwaya ta Abu Huraira wadda yayi sallah ga wasu jama'a kuma ya ce zai guda musallar yadda manzana ke yin sallah kuma ruwa ta yi da abu huraira da ya zo ma karatun gaba ɗaya bisimin da ma bayyana ta yi to wannan bai kore a nabi iya koyewa ai shi koya musu ke ya nabi ke sallah nisa abu huraira ke na ya ambaci bisimillah don su san akwai ta bayyane almuhimmu dai gaskiyar magana idan mutum zai sallah bisimillah ya yi ta amma ya yi ta abu shi ya yi sai ya bayyana da alhamdulillah rabbil alamin shine kuran magana kari kan haka na bismillah dai akwai ta kuma ba a kore ta shine kuran magana ina ga wannan tabbaya dai naga an bashi amsa shi sai za mu tashi wa kada sanawa fi hadhihi ar-rak'ati mithla ma sanawa fi al-ula yanzu mun kare raka'a ta farko mun shiga raka'a ta biyu an tashi an fara karatun alhamdulillah rabbil alamin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa kana sana'u fi hadhihi raka'a yana yi a wannan raka'a wata raka'a raka'a ta biyu da muke magana a yanzu mun shiga bayanin raka'a ta biyu yanda muka karanta a farko yanda yake a raka'a ta farko to a ta biyun ma haka duk abin da karanta a baya duk abin da ya ma a baya ne da ake a raka to a nan ma ta biyu haka za ka yi bayan za ki maimaita maka shi ba ya ce illa annahu kana ya ja'alu ba a ƙasar min al'ula kama sabak ya da sunar shi yana sanya raka'a ta biyu ba ta kai tsawon ta farko wani shi sunan sallar shi na sallar salama yana tsawaita ta farko a kan ta biyu galiban mahi yawa akan samu misali a kan sallar juma'a yakan karanta suratul ara kan ta gashiya idan ka jibi gashiya ta haya da tsawo duk da ƙasa take ta yi ta tsawo kuma abinda muke magana kuma sunnar abinda ake bukata dai raka'a ta farko ta yi ta biyu tsawakar babu wajibcin tartib ya karanta ta kasa ta kwankai ta sama ya karanta ta sama ta kwankai ta kasa masu ganin ba a yi kasa ya sama a'a abinda dai ake bukata karatun farko ya yi tsawo a kan da ko wata sura kamu kan ya kama wata aya ko su ayoyi su yi wata sura tsawo shi dai abinda ake nema dukkan sallar kai zamanto raka'a ta farko tana yin ta bi tsawon ko da sura ta da hasoyi da yawa na ƙasa irin suwar fajar misali ga gari sun wuce yan sama ta da yawa kenan akwai sura da yawa ta ƙasa ce amma ta yi ta farko tsawo abin da ake bukata kana iya karanta wannan duk da ta ƙasa ce mai tsawon suwar fajar kuma karanta samanta duk da sama take ba lahi bane ba abinda ake nema zai tsawaita raka a farko akan ta biyu farko sai ya ce wujubu qira'atul fatihati fi kulli raka'a sai maganar wajibicin karanta fatihatul kitab a dukkan raka'a kina yanda muka ji dan wannan me ya kamar me fa'idar kawo wannan wajibicin karanta fatiha a dukkan raka'a magana cewa ruwaya cewa lasata liman lam yaqra bihul kitab tsare wannan sai kana iya ce ai kullum kenan a sallar akan fatiha da mata zahirin magana sai sai kwanta maka a ba dukkan raka'a wajibi a yi fatiha kitab dukkan raka'a wajibi a karanta fatiha yace wa kad amara musu salatu bi qira'ati al-fatiha fi kulli rak'a annabi ya umarci maimun sallah da ko mai sallah ya mai umarnin karanta fatiha ta kitab a dukkan rak'a haisu qala lahu bada an amaru bi qira'atiha fi rak'ati al-ula bayan mai umarnin karanta fatiha a rak'a ta farko sai ya mishi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha haka zaka yi cikin dukkan sallarka a wata ruwaya fi kulli rak'a dukkan rak'a haka zaka yi وقال في كل ركعة قراءة أقوى ركعة أقوى قراءة وانا tazu kayan mashi wani wayan wani tambaya kuma na ga abu dama na tana sha magana a nan matsalar limammai na wajen fatihatul kitab a wurin bayyanawa da wurin asircewa sai abu ne akwai a hili kuma mutane da yawa suna jajen wannan matsala dan ne kai na ga sai na sha jajanta wata ran anan Allah ya ga imamu magaji Allah ya kanshi za mu ta mishi ina ai wata sallah wani ya ja mu cikin yan uwa ana sallama sai imamu ce la ba kai ba kai fatiha ba da ba kai fatiha ba yace na yace la ba kai ba take yawa su sallah gaskiya eh duk da an ci an hadan bambanci wurin bayyanawa abin wahala sauransu da wajen amma a gaskiya wasu da yawa kwarai za ka ga abin kwarai ni hana kai akwai wanda na kuma sama na kuma mutum bana sallah ya diba a raka a minti ne wake a bayyane fatiya shi a raka a tsawarsa sai ga abin ya wuce hankali sai ka ga mintin lokacin da yake ɗauka a wurin bayyanawa da madda larabkin da mutasa da wata ɗabi'ikin gaba da yan gadi ba yadda yake ja in ya zo wurin asa cewa bai rabin wannan lokacin da yawa bisa rabin wannan lokaci alhali madda madda ce ko akwai ko a bayani dukkan madda matsayin suke duka ɗabi'in kira da su kuna ke duka wani madda ya zubi na mai magana fatiya to za ka gaskiya wani ƙware ma abin gaggawa ta yawa da yawa gaskiya ya kamata kuma ba haka sai ka tana kana da mamu a bayanka kuma wurin koya kake ya kamata su ma ka ba su dama su yi ɗan tafasiyar nan sai an ce ba wajibi amma ka ba su dama su karanta amma gaskiya da yawa ma mun kamata da mu su gyara da wani abin har na ga wani malami wani ya komo wani malami ya yi darasi na musamman kan wani mas'ala abin ba na mana kade ba wani malami na musamman ya darasi kan wani mas'ala ta limammai wajen asar cewa kwarai suna gajarta sallar suna gajarta fatiha kwarai kawai ba fatiha ba ce gaskiya yanda ka yi ta a wurin bayyanawa duka ƙa'idar da ka bata na ta'awuzi da bismillah da komi ko da wurin asa cewa haƙƙi ne gabata wannan haƙƙi na ƙa'idodinta ka a yi kurin da gaugawa don dai kurin ba a jinka inda ake jinka duk ƙa'idodi ka ba da su kuma wajen ba a jinka gaskiya bai dace kurin da mutane da yawa suna haƙƙi kuma abin nike na gaban haka ne gaskiya allah shi da mu da kurin kenan kurin fatiya fatiya ce akwai da raka kuma wajibi a karanta ta sai ya ce a tashahudul awwal magana ta babi na gaba zai magana akan tahiyya ta farko zisatu tashahhud yanzu sai muka bayani ita ya farkon ya za ku tahiyya to zai bayanin irin zama da ake a wurin tahiyya ta farko yace sun makana sallallahu alaihi wasallam yajlisu tashahhud ba'd al-faragh min ar-rak'ah ath-thaniyah فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجلتين وكان يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو رباعية وأمر به مسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فتمئن وافترش وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد abin da ke wani ruwa ta abu dawud da haka imam bayaki a nan sallama ya jalis da tashahud ba zan fara ga nuna ƙasar saniya yana zama don ya yi tahiya bayan ya ƙare raka'a ta biyu iya zama a wannan wurin don yin tahiya ta yi ce fa'iza karanta za ta raka'a ta yin kasu bi in sallah raka'a biyu ce kamar sallar asuba ce kenan da lasa maftar shafi zama na iftirash kenan zama kan kawa ta hagu shi ne maftar shafi kama kana jirisa benin sajadatai ne kama yadda ake zama tsakanin sujada guda biyu in kai sujada ta warko ba kana dawowa ba ba ka koma to a wannan zama mun yi bayan jirisa da ya gabata wajen alika'a shi iftirash ana yin shi tsakanin sujada guda biyu kuma ana alika'a ko ne kana iya yin zama ka ɗauka ta hagu ko ka zamana kan diddigenka in ka dawo daga sojira ta warko in za ka tafi kada a wani tsakanin to kenan yana zaman iftarash amma shi a tahiya iftarash yake sai ki ga maka kamar yadda yake zama tsakanin sujadu guda biyu bayan ya gabata baya ba alƙa'a a cikin tahiya ita tahiya kodin imma iftarash imma a tawarruka iftirash a zama na harko ko tsakanin sujada guda biyu ya ce yana kwakanar da sassahoyin awwal yana zama a tayyar harko mina saudasi ya arba'iya inda yake raka uku ce ko raka a biyu kenan na irin wannan zama a raka a zama na harko kuma haka yau mu mai munin sallah faƙalar sai ce mishi fa'iza jalasta bi wasu ta salati in ka zamna a tsakiyar sallaka in ka nutsu faftar shi faƙi zaka yusra ka shimfiɗa cinyarka ta hagu kenan ka zamna a kan tun da ka yi shimfiɗa kan taɓa tauro ku bane ba sun mata shahad kuma ya kai ta iya a wannan wuri yanzu ya gaya maka irin zama da ya kamata ka yi a tahiyyarka ta hurfi yanzu sai wata mas'ala wani nau'in zaman da aka hana ya ce wa ƙala abu hurairata radiyallahu anhu wa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'i al-qalb wa fi hadithin akhar kana yanha an uqbati ash-shaytan abu hurara yake cewa masoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni iqa'a ka iqa'il kalam ya hana ni tsugunni irin tsugunnin kare ko zaman kare wata ruwaya sai ta yin hannun khalili a karkar yana an ukubatu shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin tsugunnin ko zaman shaitan kenan shaitan irin zaman kare yake shi ne wasan zaman kare ne da ke zama kan takashin shi ya ajiye tsaye da ƙwahon shi ƙaurin shi a tsaye kenan wannan shi ne ƙwahon hannu a ƙasa irin wannan zama hannunka a ƙasa kuma ƙaurinka a tsaye kana kan takashinka shi ne alƙa'a to wannan kalmar na hannun halili a niƙa da ƙala kalam shi yasa wasu ke cewa suke inkarin wancan iƙa'a wanda ake tsakanin sujada guda biyu shi kuma iqa'akin da ake magana an yi bayani iqa'ar kalb haka ibn Abbas kuma fasara ma'ana iqa'ar annabi yana ba kullun tsugunni ba ba zama kan diddige bane ba ga irin siffar shi irin zaman kare ba zama kan diddige ba kan diddige ba irin na kare bane shi yasa ruwa muslim da wani kima Abdullah bin Abbas tambaya akan iqa'a ya ce ina lanara hajji fa'in birjin muna kan gaman wauta ce wauta ce mutu ya ce a suna baban mutum suna baban kasar da suna karama suna musulmi suna baban kasar ce yin zama tsakanin su da guda biyu cikin ruwayar musulmi kuma shi sa shi abu dawo da ma da ya yi magana ya yi babi na musamman ya alika ya ce bai na sajadatai ne shi abu dawo cikin sana abu dawo da haka da ke na magana ika'a ne aka hana irin gamu gashi irin zaman kare daga ko zaman shaidani shine annabi hana a cikin zaman sallah yace wa kana idza qala fi tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zamna a cikin tahiyya wa za'a kaffahu al-yumna ala faqihi yana dora tahin hannun shi na dama akan cinye shi وفي رواية على ركبته اليمنى akan kawo akan gwiwar shi ta dama nan me yake karantar da kai da aka ce kan cinya ai san cinya kwabri tare yake da cinya gab da cinya ne kenan ba an ce ba sai ka a kenan har zuwa gwiwa din da ka dora ɗaya ne din cikin kan cinya ne ne wani lokaci ce fakat wani lokaci rukumati duk abu ɗaya ne dai an san kuma da hannu fulsun ki hannun gari ba da wuya zai bar gwiwa ta hannunka in zaka da hannunka kurin dole ya kike gwiwa gida ya ce kenan yana ɗora tayin hannun shi na dama akan cinye shi ko gwiwa shi ta dama wadda a kafa yusra ala fakadi wa fi ruwayatin ala rukubati yusra yana ɗora hannun shi na hagu akan cinye shi ta ya ɗora hannun shi na hagu shi kuma akan cinya ko gwiwa ta hagu ba sitan alaiha amma shi na hagu shi muda shi shi muda shi yake akan cinya ko gwiwa ta hagu wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda mirfiqihi al-ayman ala faqadihi al-yumna annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora karshen gwiwar hannun shi nan kenan akan cinye shi ta dama ya sakwanta maka ba haka ba yake yi a haka yake dora hannun nan a samun cinye kuma can a samun gwiwa haka ke dora shi magana kenan yana dora karshen hadda mafiki karshen gwiwar hannun shi ta dama akan cinye shi ta dama wanha rajulan وهو جالس معتمد على يده اليسرى في صلاة فقال إنها صلاة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يا غوانا متن يا زمني أصلها كما يا دوغر هنوش نابو وكجي أي علامة دي أصلها سأنا بيتي مشي إنها صلاة اليهود وأنا صلى يهودا وجه sallar yahudawa ce kana sallah ka dogara akan hannu na hagu a wata ruwaya ta wafi lafazin a wani lafazi ya ce mashi la tajalis hakaza innama hadihi jilta da zai yu'azzabun fi hadisan akar hiya qa'adatul maghdubi alaihim yace mashi kakka zamana haka irin wannan zama innama hadihi jisatu da zai azabuna wannan irin zaman wanda ake ma azaba ne wata ruwaya irin zaman wanda yake magaduba alim wanda ake musu fushi ma na yahudawa ke annabi hawan wannan zama to wannan zo wannan zama masalar zama a dogara da kawata hannun hagun shine na kawo mana shari'a na salim dan mas'ala ce ta ba sai sallah ba kenan mas'alar zama ganin ya ce zaman wanda ake ma azaba ko zaman yahudawa to meye mas'ala wannan zama ko da a wajen sallaci sai shi salim babin da ya yi cikin manhaj shari'a sai ke ce babu nahi alal itimari alal yadi rusula fi salashi babu hana dogara akan hannun hagun a sallah يتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يد اليسرى في صلاة فقال إنها صلاة اليهود كان عبد الله بن رواية عبد الله بن عمر ني yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani mutum da yaga yana zamne amma mu'tamidun ala yadi yusra fi sala ya dogara da hannun shi na hagu a sallah faƙali ya ce mashi innaha salat hud wannan sallah ce ta yahudawa ya ce wa fi ruwayatin la tajalis hakaza kaka zamana haka irin wannan zama innama hazi jisar da zini azabun wannan irin zama ne na wanda ake ma azaba sai ce min fikihil babu fikihun abinda maka za a fa'inta akan wannan mas'ala wannan babi na dogara kan hannun hagu ya ce ta harimun itimad alal yadda yusra bi wada aliyatiya alal araj fisala haramta dogara da hannun hagun ka ajiye cikin hannunka a ƙasa ka dogara da shi ya ce kuma wata harimu zahirun haramci a hili ne karara annabi ya hana kuma ya ce irin zaman wanda ake ma azaba ne kakai haka la tadris haka ba li'annan nahaya sarihun wa mu'allal wa mu'allilun bi anna jisr al-mu'addabin yace hani karara ne kuma ga illar shi cewa zaman wanda ake ma azaba ne wa hadha mubalaghatun fi tahrimiha wa mujalabatul hadid yahud wannan kai gaya ne na haramta irin wannan zama kuma da neman nisantar karanta ko koyi koyi da yahudawa ka kaurace ma koyi da su yace kuma at-tahrim fi salati wa kharijiha kaji hana hana dogara kan kawa hannun hagunka dogara haka kana huta ko ana zama haka sai wani wanda yayi ya ce to wannan haramci a sallah ne ko a wajen sallah ya ce kama dalla ala dalik hadisi suwaid bin shari'a radiyallahu anhu abinda yake tabbatar da haka ko a wajen sallah hadisi suwaid bin shari'a radiyallahu sahabi ne ya ce marrabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun haka da ta annabi ya zo wucewa ta wajena ina zamne haka ya gwada hannun shi haka wa qad wada'tu yadi li yusra khalfa zahri na aije hannuna na hagu a baya na a baya wattaqa'tu ala al'alati yadi na dogara kan cikin hannuna sai ce min attaqa'udu qa'adatul maghdudi alayhi wanda za ka yi zaman wanda aka yi ake hushi da su annabi yadda ya hana a sallah haka ma ya hana shi nan shi ne kenan mutum ya ƙaurace ma in ya zamani ya mai da hannun shi na hagun baya magana kenan ko da ba a sallah ba ne shi ne fikin wannan hadisi ko fikin wannan ba kenan nan an yi magana baya ka dogara da shi a ba ce bigihi ko gabanka an a baya a dogara da shaka na wannan shi ne magana annabi ya ce dai irin wannan zama zaman wanda ake fushi da su ne ko wanda ake ma azaba sai nan sai ce da suka zamu tashi ce tarikul isbi'i fi tashahhud maganar motsa yatsa a cikin tahiya motsa yatsa domin akwai wasu malamai masu ganin ba a motsawa ana meke ta amma ba a motsa ta kan wasu dalili ko su ruwaya wadda ba ta da inganci sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya busu ta kafa hulusura ala rukubatihi hulusura wa ya ƙabidu a sabi a kafa hulyumuna kullum ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها abin da yake wannan ruwaya ta muslim da abu awana da ibn kuzaima dai abin da yake ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya busuta kafahu yusra yana shumuda sahin hannun shi na na hagun ala rukubati yusra akan kina shumuda hannun shi na hagun akan gwiwo shi tagun ya dora su wa ya kabidu asabi a kafolumna amma hannun dama sai ya damke su duka a wanda lafasan wa shiru bi usubi'in lati tare da baham da kibla in ya meji gaba da sai meka he nuni da ya shi mai wata ke bin babanka kai manuniya sai ya isharar ta a nan wani kafiya duka haka yake an ce yana ɗora ibahama a kan nan sai ya haka haka duka ya tsaga ya rinka gaba daya ya ce yi wa kan idza ashara bi usbi'i wa da ibahamahu ala isbil wusta in yana zai wani ishara da yatsa da ya tashi sai zai ga maka ya damike ya tsotsin gaba daya na dama wa shirbi subihi da ta ibham ya nuna kibla da yatsa mai zuma ba yatsa ya nuna ta ba amma na abe ga maka ba a ina ita babba take kurin ya ce maka dai ya damike ya tsotsin gaba daya ya yi nuni da yatsa mai zuma ba yatsa kirma nuniya to amma yanzu ya soka maka wata ruwa zai samu albaniyar maula ta ji Allah kawai ta mashi kashe lada yanzu ya soka maka dalilin ita wannan yatsa a ina za mu samu a ina haka za mu mata haka za mu yi ya za mu shi ne yake cewa wa kana idza ashara bi usbihi in yi ishara da wannan yatsa tashi wa da ibhamahu ala ismi lusa sai ya tsora babban akan babban ta tsakiya haka kenan shi magana kenan wannan babba wannan babba tana kan wannan ta tsakiya haka ke musu yace wa taratan kana yuhallidu bihima halaqatan kai cikin gentai shi wani lokaci maimakon ya je miki gaba daya yayi haka sai yayi zobe bihima dami sababa wal ibham sai zobe haka da wannan ta tsakiya da babban sai masa sai zube haka haka yake haka yake to wannan muje dai sai ce wa kana yace wa taratan kana yuhalqu bi ma halqatan wani lokaci yana yin zobe da su yazo bane da su halqa halqa yake zobe haka wa kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha yad'u biha kuma yana daga yatsar kuma yana addu'a da ita kenan nan kasa akwai masu ganin tayya za a fara an aka yi nisa ba sai an daga ba kuma zai zo wanda wai ma zai ce wajen ashhadu an la ilaha illa wai wajen shi wai shahada ta shahada ashhadu an la ilaha illa Allah da kuma kina annabi nan yana tayya iya motsawa har addu'a da yake ta kashin tayya yana motsa wannan yatsa mudiba kasa ya kawo a ruwaya yace da qauluhu yad'u biha kalmar da yace yad'u biha qala imam tahawi yace fihi dalilun kan wannan lafazi na wannan hadisi hujja ce dalili ne ala annahu kana fi akhir salah wani iya karantar da kai wannan motsa ya har a ƙarshen sallar shi ne wani wani addu'a kulut ba magana tsahawi suna albani shi bin tayar ya ce sai na ce ni kuma zan ce fafihi dalilun ala anna sunnata an yastamira fil isharat wa fi tahrikiha ila salat yace kenan nan akwai hujja ko dalili da za a kawa cewa abin da yake sunna mutum zai ci gaba da ishara nuna wannan yaka kuma da motsa tan har ya zuwa sallama sallah ba wuri kaza zai daga wani wuri mai da a tun warko har ƙarshe yace li'annan du'a qablahu domin ana addu'a kafin sallama kina har zuwa sallama ana motsawa ana ana dagawa ana motsawa ana ishara yace wa huwa mazhabu malik wa ghayru wannan shine mazhaba ta imam malik da wani imam malik ma akan ya motsa yatsa kuma dan farko har karshe a yi ishara a motsa wasu bilal imam ahmad an wa imam tambaya hal yushiru rajulu bi isbu'ihi fi salah mutum zai yi ishara da yatsa shi a cikin sallah kaban tambayar ta kawo kenan akwai masu ganin ba'ayi sai aka mai tambaye shi قال نعم شديدا تقول ده كيو ما نعم شديدا ده كيو ما يوضع ذكر ابن حاني في مسائل عن امام احمد قلت اربان شكم كشا bayan wannan magana ta imam ahmad tambaya amsa da ya bada sai ce wa minhu yatabayyanu an anna tahrika ismi fi tashahhud sunnatun sabitatun an an-nabi sallallahu alaihi wasallam amida biha ahmad wa ghayru min ahmad as-sunnah yace kaga wannan ya bayyana a hili karara motsa yada a cikin tahiya abu ne sunna ce tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma amina biha ahmad wa ghayru min ahmad as-sunnah imam ahmad ya aiki da ita haka da dama daga cikin malaman sunna sun yi aiki da wannan sunna ta meka nuni ko motsa ya selba nake cewa falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna zalika abasun la yuqbi sala ta ji tsoron Allah akwai ra'ayi wai har mata suke ai wani kaman wasa ne ba kana wasa sallah kana kana galgalgal kana wasa wani wasa ne sallah sai masu wannan magana su tsoron Allah su hasa wannan magana cewa wai motsa yada a sallah wasa ne yace fahum min ajal dalik la yuhamikuna ma ilmihim bi thubutiha wannan abin ya kawo ba sa motsa yatsa su tare da cewa sun sani bangaren hadisi wannan ruwa ta tabbata yace wa takallafuna fi ta'wiliha bima la yaduna alayhi usulub al-arabi suna ba kansu wahala takallafun neman wa suna ba kansu wahala wajen sai sun wa wannan motsawa wani tawili kuma tawilin da suke yi mimma la yadulu alayhi usulub al-arabi duk wani kalma hanyoyin fasara kalma ta larabci bai dokan bayan jiki kurin hira ce suna ba kansu wahala ne mawai su kauce ma wannan motsawa za su mawantar hadisi na yawon kuwa ta widin da kalmar larabci ba ta ɗaukar shi wa yi khalifu fahimun aimatulun kuma ta widin da suke kawa ya saƙawa ma fa'intar magabata a kan wannan hadisi sai yake ce albani ke nan ya ce wa minna gara'i abin mamakin ba abubuwan mamakin ya ce an na ba'adahun يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة ولو كان رأيه فيها مخالفة للسنة سورة وتبارك الله متان أبو ماماكي ديوا حال السنة كانجي إمام إن دي إمام أحمد يشك الله تو سنة كاري شي إن دي فتوشي شي أكام وتا مسألة ودا باوانا با سنة زمان بسابة على أنسبا إن دي أحمد يشي كودا رأي يسابة سنة sai sun ka dalili sun kare ahmad sun kare ra'ayin shi ko da saba sunna yanzu kime biyayya imam ahmad ya shi to bi hujjarsu me hujjarsu an na takaddata imam yalzumu minha ta'arufi wa adamu islami a wajensu kuskurantar da imam a ce imam ahmad bai gane ba ya kuskure a wajensu kamar sun soke shi kuma kamar su girma shi ba shi yasa in dai magana ko ta saba sunna ne kuskure kullum za su bi ila su abin tawili duk abin da kama da sunna ta hadisi ingantacce karara a hili ya saba wani fatawa za su ma hadisin da tawili suna nan kan abin da imam amur yahudi ko da ya saba sunna a hili karara ya ce sun mayansa hadi hada fayoruddu hadi da sunna a sabita shi ne wani ra'ayin zai manta irin wannan wuri na wannan motsa yaka zai yi makaca zai mai da wannan suna tabbatatta wata hakan bil'amiri na biya kuma rika iskili da masu yin wannan suna tana wasa ne ya ce mai wannan ra'ayi ba huwa ya dari aula ya dari wannan ya sani ya sani ko bai sani ba an na ta hakunmu yusufu aizan haula ya matalatina min adatihi an yi dafi a lubin batil to bai sani ba ya sani ko bai sani ba dai a takaice wannan iskili da yake da wannan sunna ta motsa ya a ce wasa ne to fa su izginin da yake hal waɗancan malaman da yake al'adar shi zai kare su ko da ƙarya ne to a nan ma za su fi su don sun zo da magana kuma a kanta suke iya izgili da ita kenan a su ma ka su ba min ba su ma don akan haka suke sai suka magana imam Ahmad yace wa hum huna ashabu sunna alhali a wannan wuri su wannan a'imma kin sun yi daidai ma da sunna to yace kai kana kare su kun zama sunna kuma ina ga inda sun yi daidai da sunna ka shiga yawo ka bar su kai kana suka mai al'adar ku ce al'adar ka ce mai wannan iya kare waɗannan malamai kun zama sunna kuskure dan ba su ne kuskure amma zai kare su kace kuskure fice ina da anan kuma su anan sun yi daidai da sunna amma ka san amma sunna haka ka su ga masu yin ta dan kwaya kuma malama saka wannan mutum haka suke ra'ayi ne kawai yace bal kai ba ma magana wannan malaman ba yace inna tahakkumahu bihi yusibu zata nabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan izinin da yake yi ba magana wannan malamin shi ma annabi kan shi soka annabi kai shi ya taba shi لأنه هو الذي جاءنا بها دوما أنا شيء زاد ولا سنة شيء زاد لا تبتع أنا في السنة أمور لا أصلى أنا كذا هذا شيء زاد إذا ذاك فالتحكم بها التحكم إذ جلد ولا سنة إذ جلد أنا صلى الله عليه وسلم فما جزاء مما ذلك منكم إلا خسرتم في الدنيا في ذات الشيء كان سakamakon haka na saba ma haka to shine kaskanci tana ga duniya gobe kiyama kuma idan da lashin azab zai koma cikin tsananin azaba to yanzu bayan wannan albarin yake cewa wa amma wada'ul isbi ba'da al-ishara aw taqayidiha bi waqti an-nafy wal isbat fa kullu dhalika mimma la asala lahu fi sunnah yace ai je ya bayan kai ishara haka mera ta ko ko kayyade motsawar ko dagawar lokacin ko shan Allah ilahi wajen korewa a ce wajen lani ake dagawa to duk wannan ma'ajiye ta bayan ka ishara ka ajiye ko ka daidai wajen kore korewa ka daga ta duka wannan mai mana asali bai da tushe a sunna ba magana a sunna kurar ra'ayi bal huwa mukhalifun laha bidalalata hadal hadis ki ba ma ce ya ma saba ma sunna ta hujjar wannan hadis to su masu cewa ba a yi daga cikin dalilan sai karuwa a ita ta shahara kai da wanda kuma sai kawo ba sai ba musa ba yace wa hadis hadisin da ake kawo wanda Abu Dawud ya ruto na annahu kana la yuharrikuha iya motsa yatsa amma ba iya daga ya ishara amma bai motsawa to wannan ruwaya ta kan layi farikuwa la yusufu bi qabl sanadi bai tabbata ba ta bangaren sanadi hadisin ba shi da inganci sanadi kama haqiqatu fi da isa abi dawud kama da na hakikance magana na kawo bayani cikin abi dawud da yawa da fita abi dawud da yawa ta hakiki ya ce kai walau sabata ko da kaddara ma ya inganta fahuwa nafi shi korewa cinki wa hadisar babu musulitan shi kuma hadisar wannan muke magana ya tabbatar da akwai ta wani musulitu muqaddama ala nafi ya kawo sulu fiki na magana ka'ida wannan ya kawo ta ruwaya ta inganta misali annabi yana kaza wannan ta kawo annabi bai kaza to an ba dalili abin gana kajinsa daya kada su rufi ana kawo a wanda ya kawo abin akwai shi shi ake kawowa a kan wanda ce babu don asali a kun babu shi ya gaba ke abu ko kenan wannan shi wannan ya gani shi kenan wannan ya gani wani gani ba misali kamar hadisin aisha radiyallahu anha huzaifa aisha ta take duk wani babu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuta riya ce ƙarya yake falau rasul rasul dubu ko zan haka ta ce kun ƙarya yake kun babu labari ƙarya ta ƙarya ta shi amma ga huzaifa da suka bari ga zo wani wuri wata shara ba ta kara nabi a wannan wuri kaga tun an sharri kore wannan ita bata gani bane ba bata ga yayi ba shi yayi gai bata a wani wuri bukata ta kama a wani wuri yayi yanzu wa ba ka je wasu wurare balle wanda suka zo ba za su musulmi ba akwai dama abun tsarin dama dama da kai tsaye dole da abun tsarin dama tsaye haka yake tsaye dole kai tsaye ma eh akwai zuwa rediyo da kasan musulmi ba abun tsarin dama su abun dama a sama yake babu ya tsugunna a ɗaya za ka yi dole kuma ka tsugunna yan talaka ka saba banna zaka yi zaka zaka zaka kalmta wurin ka tsugunna sun taraka ba a yi da tsugunni a cikin abin da na bayan gaban tsarin a cikin zaka yi kuma ce haka mutum zai zaune wuri wani shara ko na abubuwa zaman zai baka zai baka matsala ko ka bata kayanka ya kamata a sunna bukatar ta kama ainihin gama kenan su wasu ma suna ga laraba wasu dama cikin aladun su makon akwai a tsaya suna ga wani iya wutsari kamar da mata suke wutsari su kenan mata suke zubuɗe a takaice gaskiya magana ba wani abin ya kama in kai gaskiya ba ba wani harbici mun so ga kama abin ma da ka ruci wannan kan ka ruci ma ga taki kan kuli wutsari a tsaye to gaskiya duk da abin da ya yi a tsarka ya zama ba lahi amma an haka yi an ta kama ga wani ya yi ka ka'ibanta shi gaskiya magana shi ne kwarar yanzu ana nan wa masala ta motsawa akwai kusa daga da yawa an gani mutum goma goma ya ga kusan tara mun ka sama ka samu tara ka samu ɗaya a cikin a cikin goma mai ya kama daga kuna wani za ka misali iya haka gaggagaggagal haka gaggagaggagal yayi wani kuma haka hannun ma haka ya tsara haka shi kuma nan abu biyu ne ta kalli alƙibla kuma a motsa ana motsawa kadda haka ba ba gigalgigalgigal haka shi na abu sakar wani ke cewa wata ran suna sallah albani ya kusan shi abu sakar wani nan malama hadisi nan sai ce ya da mun kare sallah albani ce mun a ina ka samu wannan kuma sai ta ga ruwa annabi ya ce ya ce annabi kan ya yi kuma annabi ya motsa ce wannan motsawa ce wannan kana kana san sama kaza kana sama kaza ne ma kana sama haka sama kaza ne cikin kana takhmida haka haka takhmid ba kira shi na rafa wal khabada ne haka ba kira tari haka ban a motsawa motsawa kace kun ba tsanka haka ka bar kibda da ka wata haka ka bar kibda haka ba kasa ka daga sama haka haka haka ba haka bane ba an ce kamar kadan gari kamar kadan gari haka tana kallon kibda kuma kana motsawa ba ta bar kibda ba ta haka ba ta haka tana kallon kibla tsaye kuma kuma ana motsa ana motsa ta shi daidai sunna sannan haka zuwa kwamini ke ne wanda shi daidai ne ka yi haka ko haka ko haka amma tana kallon kibla kuma ana motsawa ana motsa ta ana motsa ta an ce damikewa yake idan haka bai ke ba damikewa yake kuma ya haka ko haka ko haka to kai yanzu gama kuma ce ga ɗaki kuma ce kuma ko yanzu ai mun nan ga suna take ci kun ko wani ma haka zai wani haka ma kuma haka ma zai wani idan ma da haka ta kawo wani haka wannan shi suna korin a mata haka a matsayi haka ko ai haka ko ai haka ana hakurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kenan zikirin a takaice kasan kowa da tsinta shi ta kuma zai mulki ga sunna daga can amma wannan kowa ya tsinta amma ga sunna yadda aka ce a ɗora haka a yi haka ko a yi haka amma a kullum tana kallon ƙibla kuma na motsa ta shi ke amma haka haka hannu da kaji hannu ma duka za ka yawa hannu ma ko zai ka hannu haka kifi ka gaba daya hannu ke motsa gaba daya ba ba magana za ta ba ka ya buga hannu haka sai wai kula nan manzana san yana cewa lahiya ashaddu ala shaytan min alhadid yani asbaba kaji annabi ya ce wannan yatsa kaman aka ce wata sanda ce guduma ce tana bugun shaytan wannan kaman kana bugun shaytan ne yace wannan annabi annabi ce ta fi karhi karhi ta fi karhi bugun shaytan sababu wannan kaman kare kaman kare ce da kare ce wa kana ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'duhum يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالنسبة في الدعاء sahabbai suka wannan ke sun samu wani magana daga shashar wani zuwa wannan na kina ban ya zo ta hanyar jewa daga sahabbai na ishara gwada ya a cikin addu'a a sallah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudain jami'an kaji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a a cikin dukkan tahiyya biyu ba ta bi kaɗai ba mu anan mai yawa ta ake tahiyya ta biyu ake addu'a a'a annaba a dukkan tahiyya ya addu'a kuma zai kama dalili kan haka yace wara'a rajulan yad'u bi isbu'ayn annabi ya ga wani a sallah yana addu'a ya dabi bibi yake وأشار أحد أحد وأشار بالسبابة كم تاع تاع تاع كده تذكر تذكر ما دبي بقى بقى تذكر آه ده تاع كي ما دبي بقى أحد أحد كم كده تاع كده تاع سيتي وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه شرعا ينتهي تهرقو kuma da shar'anta addu'a a tahiyar harku za mu insha Allah ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam ya ƙarawa fi kulle raka'ate ne a tahiyyatu zuwa ƙarshe je kamar cikin daga ba a nan salama yana karantawa a dukkan raka'a biyu iyayen a tahiyya shi ne magana kenan kwana wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-qa'ada attahiyatu lillah farkon abin da manzon sa yake yi a wajen zama yana farawa da attahiyatu lillah wannan shine hujjar cewa da muka kawo kan zaka tasbi wa tasbih na mutum in ya zo wajen tahiya ko masu ganin cewa wai zai fara yin tasbih a shi zama da aka zo wurin tahiya wurin tahiya ne zaman da ita ake fara yi to ko aka wani abu daban da ya zo daga baya shi ne hujjar wannan na fi abinda ake farkon bayan ka zauna me a wurin haditta ya ci muna magana ta tasiri ke ta tabi an ka zo zama ya kayi tayya ka ma annabi salati ya ka kawo tasiri da shine zo daga baya amma wurin wurin tayya ne to shine hujjar ta magana ne kan haka yace kenan wa kana awwala ma yatakallamu bi inda qa'ada at-tahiyatu lillahi farkon abin da yake fara magana da shi a wajen zama at-tahiyatu lillah yace wa kana idza nasiha fi rak'atayn ulayayn yasjudu lis-sahw ya kasance idan ya mance tahiya a raka'a biyun farko yana sujada ta mantuwa yanzu bai cikin ko ba da shi maka abin zai a dai akwai sujada da mun sa abin da yake sunna idan mutum ya zo zaman farko sai ya mance sai ya tashi a nan sallar ya ce wani ta maka'ida filarije in ka mai kitse ka zafira sai da ka mai kitse sai ka tuna ashe ba ka zamna ba a zana ce filarije kaka koma ko da kai liman ne aka maka tasbihi in musu ishara akwai ukun bin amir da cikin wannan sahabbai aka kawo kayan sai musu ishara sai musu gane ba iya akwai za su ce sai ka dawo su ba na su ba da su zama da zubi haka su ga ce kai ka dawo a cikin zubi sai ka musu ishara ku tashi haka sahabi ne ce ku tashi ku taso nan ma mutu ba kana sama sama da zubi ka mai ka dawo kaka dawo ne mace kaka dawo kunan kawo mun ishara su su tafi su biyo ka amma ya ce da ka zabura ko da ka tafi hannunka inda baka mai ba sai ka tana sai ka koma ɗan ka zamana to wancan da ka huce ya ce in ka ƙare sallah gaba ɗaya sai ka yi sujada guda biyu kayan sallama kenan kabilin sallah ka gyara sallah amma ka zabura baka mai ba kana duke ya ka dawo babu kawai babu adi wannan shi ne sai da nawan ɗan'uwa iya limanci ne haka aka yi to iya bai saurin kasar na ba da ba ya ji wani karatun an ce ya ɗaɗɗauki wannan karatun an aka tashi aka tasbihi baka dawowa shi kuma a raka a ta hudu yake sai tashi raka ta biyar cikin cikin cikin limaman mu ne sai mun subhanallah subhanallah kun yake dawowa yake dawowa ni ma wasu muke yanzu da aka sallah aka gida biyu wasu suka tashi sai suka wasu suka bishi to yanzu an ƙare sallah rikici za a zala ci ayi da tashi sai ta bala ta bala ka fara yadda ya kusa mali da zaki nemi zuwa ta kusa mali da gari kusa mali da gari ji ba ta bi don matsalar da aka samu a cikin mamu a kowane ya fi malikiya matsalar ka samu malikiya ana cewa wanda ya san wanda liman ya tashi raka ta biyar wanda ya san liman ƙari ne ya bi liman bai sallah kaga yadda shi da rigimai wanda bai sani ba ne ba yake da sallah to shi kuma musu sai ka da to zami da yau da ta muku sallah ta muku sallah ko ta muku sallah ko shi da abin rikici shi ne mutum ya zuba da masa buki ne da kai ce ta gaba da ta kuma bayani to shi wannan ban Allah haka ya karanta a malikiya nace to shi kuma ta mai dauka ta ai mala an ce kaka dawo nace a wannan a zaman harko ne ba dawo ba amma zaman karshe tunda ka tabbatar ari ne kai dole ka dawo dole ka dawo to na akan samu masala limamin da gaske ne ya rikice iya ji kurin a raka a uku cin sai to irin wannan wuri fikin maliki yana an kuskure kanta masu cewa wai idan kayi kili liman ƙari ne ga baka sarhashin kira maka bin shi su zamna da mai tsarkaka na zamani mai sallah wacce fikin suka ɗauka tun ni na san tabbiyar ce sai aka ce ina miji ban sallah to na kuskure ne abin da ya daidai ku yi tafiye su mahanka su fahimta ya dawowa kuma ya wuce gaba kuma ku bi shi an ya kare an wurare da nasa gaba me masala baka hujja yanzu misali liman da ya tashi raka ta biyar ka ta saka bi shi misali ni liman ne a raka ta uku na bar fatiya ko raka ta uku ka san bar fatiya ta wurin ka san ba sani ba raka ta uku ce ma ba bayyana ta iyawai liman ya shiga rubiya bar fatiya sai yanzu sai yake so ya ci kowannan raka'a dole ya bar ta tunda bar fatiha kai kana ka tabiyar ci a shi ya san ya bar fatiha raka'a ta uku misali sai kace baka bin shi ka ga sallah a kare ka kai kai ne mai matsala liman ya bar ya cika tashi kai ba cika taka ba eh kai da kai da matsala kuma la a aikace wani lokaci abin haka ya kara ga wani shi liman ne cewa wallahi ban yi ban wancan ne ashe ban yi fatiha ba raka'a ta uku wasu wata kuma karanta ya ce haka aka yi irin wani abu ya haka rikici to kaga a nan damar inda zama suna bin liman shi kada suna ka je ga tafiya gada wakon ka bi shi ka za nan inda aka bi shi ba matsala komai an kare ya masa bayani na bar fatiya ne a raka ta uku ita ce na kakan mutunta a kare sai a ba da salam shi ke zan gyara sallah kwarai masu neman ta kamata mutum da yawa mutum yasa neman ci amma kuma wajen sai sallah ta zaga a biyar aka gyara sallah ta ya cika hayaniya lazim mutum neman da sallah san iya yawan gyara takacin zai gyara gaskiya to yanzu dai muna maganar cewa in ya mance wa kan idza nasiha in ya mance ta wace ce ta tashahhud in ya mance ta iya a raka'a ta biyu idan sama idan Allah kai fata insha Allah Allah kai fata sama insha Allah kenan dai nan da ya mace raka'a ya mace raka'a ta biyu zai su da sawu ke zai kabul kenan Allah kai barana ta sai mu da sa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته